الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر ashirin da shida ga watan rabi'un al'akhir jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatu na ulumul qur'an a wannan littafi mai suna alfara'idul jalila wallafar shaikhu abdullahi gwandu rahimahullah wanda wannan shine darasi na ashirin da uku to mun kammala babi na biyar yau za mu tashi albabu sadis فيما يتعلق بأحوال القرآن الشيخ عبد الله كتوى شافي ندري تلاتين دا أكو بيتي ندري أكو دا تلاتين دا شدا ومنه محكم وذو تشابه توافقا للعربي النابه إذ فيه الإيجاز والاختصار والرمز والأمثال مستعار لو وضح الكل لمات العقل ولا بدا تفاوت وفضل والمهكم الواضح أصل قائم ومن بنى الأمر عليه ومن بنى الأمر عليه سالم فصل في أسمائه وربنا سماه بالأسماء تخالف الأسماء للشعراء جملته سماه بالقرآن مكان ما سموه بالديوان وبعضه بسورة محلة قصيدة وآية أحلّة محل بيت عندهم والفاصلة قافية عندهم مقابلة وخمسة له تلي خمسين اسما كتابا رحمة مبينة نورا كلاما حكمة قرآنا هدى كريما هاديا فرقانا حبلا شفاء نبأ عظيما موعظة مباركا حكيما مهيمنا مهيمنا صدقا عليا قولا روحا صراطا مستقيما فصلا حقا بيانا قيما عربيا علما وأحسن الحديث وحيا بصائرا تنزيل نوم ثانية والعروة الوثقى يلي منادية في متشابها في متشابها زبورا بشرا ثم عزيزا عدلا وذكرا تذكرة بلاغا أو نظيرا مجيدا أو أمرا قصدا مجيدا امرا قصصا بشيرا مع عجبا في صحف مكرمه وبعدها مرفوعه مطهره فان اريد الوجه والمعاني لكلها يرجع للاتقان wannan albabu sadis babi na bakwai zai bayani fi ma ya ta'allaku bi ahwalil qur'an dangane da hali na ƙur'ani wato hali da ko yanayi ko sifa yadda Allah ya tsara alƙur'ani a kai wanda yana daga cikin abin da ake bukata ɗalibi ya sani don ya ƙara fahimta shi karan kansa alƙur'ani to wa minhu daga cikin alƙur'ani muhukamun akwai ayoyin da suke muhukamai shine abin da ma'anarsa take a fili bai buƙatar wani dogon bincike dogon nazari da sauransu abu ne wanda yake a fili misali irin mafi yawa ayoyi na tauhidi to za ka gama anoninsu a fili suke da an ce ƙulhu Allahu ahad to duk wanda ya san ma'anar larabci zai iya gane me ake nufi Allahu samad zai iya gane ma baya buƙatar cewa sai an shiga wasu abubuwa an yi ta bayani ko sai an yi zurfi cikin wasu ilimai ko sai an yi wasu takadiratu da sauransu abu ne wanda yake baro-baro ana faɗa in dai ka san yaren alkur'ani ɗin to zaka gane me ake nufi irin su alhamdulillahi rabbil alami ana faɗa zaka gane eh ba sai an tsaya an yi wani to duk wannan ana kiransa muhukami ire-iren waɗannan ayoyi wazu tashabuhin akwai kuma ma'abuci ta shabuhi masu ɗan rikitarwa haka waɗanda su suna ɗan da buƙatar bincike da nazari da kuma dogon karatu don shi muhukami za ka ga da ɗalibi da awam da malamai kusan za ka ga sun duka matsayi ɗaya suke wajen fahimtar abu in dai ma'ana ce da abin da saƙon yake ɗauke da shi. To shi ta shabu, zu ta shabuhin, duk da wasu na ganin cewa ai shi kamar ma Allah ne kawai ya san shi. Banda Allah babu wanda ya san mu ta shabihi, wato a ƙur'ani. Saboda faɗin Allah ta'ala wa ma ya alamu ta'awilahu illallah. Eh, to akwai ƙira'a. masu yin waƙafi akan illallah ba wanda ya san ta'awilinsa haƙiƙanin ma'anarsa da yake cewa wa ukharu mutashabihatun din da ya ambata wasu ayoyin mutashabihai ne to babu wanda ya san haƙiƙanin su in ba Allah ba sai ya zama rasikhuna fil ilmi jimla ce musta'anafa ma'ana sabon zance ne bai da alaka da wancan bai da alaƙa da abin da ya gabata mana waɗanda suka tabbata a ilimi to kaga wani magana ne na daban wasu kuma sukan yi cewa a'a ba a tsayi akan wa ma ya alamu ta'awilahu illallah dole sai an haɗe da warrasikhuna fil ilmi to idan an yi abin da ake kira alwaslu aka ɗauka cewa wawan ɗin nan wawal ataf ce to sai ya zamo kenan ba wanda ya san hakikanin shi mutashabihi sai Allah sai kuma waɗanda suka kafu a karatu ma'ana ko cikin malamai waɗanda suka yi karatu to sai waɗanda suke da tasabbuti suke da rusuhi a ilimi su kaɗai ne za su san wato mutashabihi eh to kuma har ana ruwaituwa abdullahi ɗan abbas yana cewa shi yana daga cikinsu eh to kuma wannan shine yafi zama daidai cewa hatta mutashabihi din wasu sun sani tunda ilimi ne shi kuma ilimi ba wani ilimi da aka ce ai a an ɓoye shi ga mutane musamman kuma a ce abu yana da alaƙa da alƙur'ani eh amma wannan ba zai kore a samu wasu abubuwa ba a cikin alƙur'ani waɗanda Allah kaɗai ya san haƙiƙaninsu kamar irinsu alhuruful muqatta'a da wasu surori suke buɗewa da su alif lamim alif lamra da sauransu to irin waɗannan Allah yake ɓanta da sanin me yake nufi da su da kuma abin da ya shafi haƙiƙanin sifofinsa da yake bayani a kai irinsu ar-rahmanu alal arshi stawa ya hakikanin wannan istiwa'i yake ka kaga wannan ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda zai ma bayanin ga yadda hakikanin abin yake ko irin su yadullahi hannun Allah ba wanda zai maka bayanin hakika ne yadda sifin hannun yake eh amma in ka san larabci za ka iya fahimtar menene ake nufi da yadullahi ɗin za ka iya ganewa to kaga wannan ba zai hana a ce ya keɓanta ga Allah ba shi kaɗai ya san waɗannan abubuwa amma sauran abubuwa to ana iya samu wasu daga cikin malamai masu karatu su san su za a iya samu to me yasa aka tsara ƙur'ani da wannan tsari sai mala ya ce tawafuƙan lil'arabiyyin nabi domin shi ƙur'anin ya yi muwafaƙa da harshen larabci za ka ƙaddara al-lisana nan tawafuƙan lil-lisanil arabi domin shi ƙur'ani ya yi muwafaƙa da harshen larabci annabi wanda yake maɗaukaki mai daraja inda larabci allah ya ɗaga shi sama ga kowane irin yare ma'ana cikin larabci an ji daga larabawa wani lokaci sukan faɗi magana ta zamo a fili kowa zai iya ganewa wasu wuraren kuma su faɗi magana ba kowa zai gane ba sai ka nemi bayani eh sai ka nemi bayani sai ce domin fihi a cikin harshen larabci al'ijazu wani lokaci akwai abin da balaga ake kira da al'ijazu wato a yi magana ‘yan kalmomi ‘yan kaɗan ko kuma a yi magana da wasu kalmomi sai a shafe wasu kalmomi babin takaitawa madadin a kawo ta da tsayi haka to sai a ɗan faɗi wasu ‘yan kalmomi haka ‘yan takaitattu kuma duk sun ƙunshi wancan dogon bayanin to a larabci suna yin wannan saboda su har koshe suna kallon makami akwai makamin da yana buƙatar a ijazi akwai makamin da yana buƙatar a itinabi saboda haka in bagire yana buƙatar takaitawa to kar ka bata mutane lokaci sai ka takaita in kuma buƙata yana buƙatar a yi itinabi a yalwata magana to sai ka yi itinabi sannan suna kallon wa ake magana da shi akwai wanda bai buƙatar ka shi mai dogon surutu eh kalma biyu uku shi kenan musamman irin manyan mutane haka eh to al'adar laraba su in za su yi magana da manyan mutane malamai ko sarakuna to ba sa magana mai tsayi an gane yan kalmomi uku hudu haka a takaice za su faɗa saboda malami ne kullum kwakwalwa ce cikin research take to saboda haka in ka ce za ka yi mai dogon surutu sai ka tauye shi an gane sai ka sa shi ta tunanin wani abun daban amma da ka faɗi kalmomi yan kaɗan kuma shi ke tunda malami ne zai gane don shi ɗanabi har ko shi yana nuni kamar wanda ake magana da shi yana da ƙarancin fahimta shi yasa ake dogon bayani don ya gane har ko yaushe bayani ya yi tsayi to alama ce wadda ka nuna mai sauraron wato kwakwalwarsa na da rauni to yana da wannan usulubi to shi yasa shi ma ƙur'ani sai haga wasu abubuwa ana ijazi irin su walakum fil qisasi hayatun a gani dogon labari ne amma sai aka dunkule shi eh a wannan jimla din cewa wato kuna da rayuwa mai amfani mai zaman lafiya mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza dangane da kisasi dokokin da aka kawo cewa in wani ya kashe wani shi ma a kashe shi to akwai dalilai da suka sa a yi haka domin wannan zai taimaka muku mutum in ya san cewa in ya kashe wani shi ma za a kashe shi to kaga ba zai kashe wani ba yau to kaga ya tsare rayuwarsa kuma ya tsare rayuwar mi e to waɗannan abubuwa su ne aka dunkule cikin wannan ibara ta ce kawai walakun fil isasi hayatu sai aka takaita wannan ijazi ne sosai to akwai wannan irin su was'alil qaryata ai was'al ahlaha aga ijazi ne sai aka ɓoye ahal ɗin to laraba suna da wannan usulubi a yarensu to shi kuma littafin Allah ya ce ƙur'anin arabiya so da haka duk wani usulubi na larabci ƙur'ani bai saba masa ba bai saba masa ba saboda in ya saba to za su ce su ba su ma fahimci saƙon ba saboda an zo musu da abin da su ba su saba ji ne a yarensu ba kaza kaza da sauransu wal ikhtisaru ko kuma takaitawa akwai shi a larabci to haka shi ma sai qur'ani yazo yazo da wannan shi yasa za ka ga wasu ayoyi a takaice wasu kuma da dan tsayi haka eh ga ayoyi yanzu irin suratul ikhlas in za a yi sharhin ta kaga sai a rubuta mujalladi eh amma kuma kaga gajejjero ayoyi ne eh irin su alhamdulillahi rabbil alamin in za a yi sharhinta sai a rubuta mujalladi a gani to iktisadi ne cewa dukkanin jinsin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin talikai to shine cewa ramzu haka cikin larabci akwai ramzi ishara a faɗi abu amma ba ba zahirin ba da zahirinsa ake son ka kai aiki ba an gane Allah ko laziminsa ko mafuminsa to duk wannan shi yasa shi ma za ka ga qur'ani yana da wannan irin su ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah ba da annabi fa ake ba da kai ake dan shi annabi masumi ne eh masumun ne ma min al-khada'i ballantana ba sako saboda haka da kai ake to wannan kaga ramzi ne zahirin ba da zahirin ake ba ishara ake maka kai ka ji tsoron Allah to me hikimar haka don a nuna maka hatta irin annabi za a iya gaya masa a ce ya ji tsoron Allah duk da alaƙarsa da Allah da matsayinsa domin babu aula kai ko ba haka ba abin da bahaushe ke cewa a tauna aya mine ne tauna tsakuwa don to shi ne kowa ya kaba kai da yayi sannan in har za a iya ce ma annabi haka to babu wani wai saboda girmansa ba za a iya ce mai ji tsoron Allah ba to duk akwai wannan a larabci eh ramzi kenan wal amsalu da misalai eh wanda kaga suna nan da yawa cikin Qur'ani wa daraballahu masalan kaza da sauransu Allah ya buga misali masalu kaza masalu kaza masalu kaza to su ma laraba suna da wannan usulubi din da suna cewa wa bil misali yattadhihu al maqal har ko shin ana son bayani ya fito fili so akan yi kokari a buga a buga misali musta'aru haka harshen larabci yana dauke da isti'ara an gani to shi ma sai qur'ani ya zo da wannan sai ka ji an ce wasubuhi idza tanaffas eh ma'ana asuba in ta yi shida asuba na shida hmm? ba ta shida go to ka gani sai sai ara ne saboda asuba ba abu ne wanda yake da ruhi ba eh abin da adda ruhi to shi yake shaidawa shi yake numfasawa amma sai aka aka yi amfani da shi wajen lokacin da alfijir yake wato fitowa haske yake tsagewa a sararin samaniya ya bayyana ya fito da ƙarfi haka shi ne sai aka suranta shi kai kace ma dai shaidani ya yi shi a su baɗin to duk akwai wannan irin su ɓal'uha ka annahu rusu shayatin aka ce ‘ya'yanta wannan itaciyar ke jahannama kamar kawunan shaidanu ne laraba ba wanda ya taba ganin kan shaidan ko a wanda ya taba gani eh babu ko to amma a waƙoƙinsu an ji suna ambata irin su al'uƙabu irin su algul fatalwa misali ba su taba gani abin da ake kira fatalwa ba amma a waƙe-waƙensu za ka ga suna buga misali su imrul qais da sauransu ma'ana sukan yi amfani da abin da su karan kansu wasu taba ganin shi ba kuma sai su ba da misali da shi to shi yasa sai qur'ani ya bi su da haka shi yasa ai ba su yi inkari cewa to ya za a ce kuma ya'yanta kamar kawunan shaidanu ai ba mu taba ganin shaidanu saboda usulubin su ne ko ba haka ba eh suna yin wannan saboda wata balaga da hikima da sauransu to haka ƙur'ani ya yi ta biye su ya yi ta biye su ya yi ta biye su ya yi ta biye su shi yasa ba wata aya da sun kai inkarinta in ba wadda ta ce a kaɗai ta Allah da bauta ba shi ɗaya sun kai inkari a wani usulubin da ake ta amfani da shi ba su inkarin shi ba sun miƙa wuya to miye hikimar haka a ce a kakkasa ƙur'ani akwai muhukami akwai mutashabihi akwai hikima a haka domin lauwa ba halkullu wani da zai ce to don mi da ba za a kawo ƙur'ani dukan san muhukami ba sai zan kowace aya duk abin da aka faɗa kowa zai gane ba sai ka sha wahala ba ba sai ka je makaranta ka yi karatu ka yi ta karanta ka za ka karanta ka taɓata lokaci sai akwai hikima ai da an fito da komai a fili an gane to lamatal aqalu da hankali mukallafai ya mutu don shi hankali malamai suka ce matukar sabon abu bai shigo shi wanda bai sani ba mutuwa yake mutuwa yake inda yau kullum abin da ka sani shi kaɗai ne yake ta maimaituwa yake ta jaddaduwa to kwakwalwarka za ta mutu abinda kwakwalwa take so kullum a kawo mata sabo kullum a kawo mata sabo kullum a kawo mata sabo irin tana jin kama abubuwa sun mata to wannan shi an rayuwar ta fa eh sai a ce ai kwakwalwa za ta buga ai kai ai zahi to shi shi Allah ya ta eh inda ilimi ne shi ilimi bai malamai sun ce bai kawo hauka ai da ilimi daban hanyar hauka daban an gane yauwa saboda hauka tana da alaka da abin da ke karkatar da hankali ta juye shi ta rikitar da shi shi kuma ilimi ba haka ba ne eh yauwa shi gyara maka hankali ma yake yi kuma ka auna shekarun baya da lokacin da kake da karancin karatu da yanzu da kake ganin kasan kaza kasan kaza kasan kaza ka auna hankalinka da wancan lokaci da yanzu to me ka wannan ƙaruwar ilimin to shi yasa hikima ta Allah yasa komai a ƙur'ani ba a kawo shi muhukami ba kuma ba a kawo komai mutashabihi ba saboda ya an kawo koyin mutashabi akwai waɗanda ba sa ganewa sosai an gane kwakwalwarsu tana cijewa da sauransu na ba da an gane yau su karankan su laraba ma za su iya hujja da wannan su ce to ai qur'anin ma duka dai kawai dai rikici ne eh to amma sai aka raba biyu aka ce akwai muhukami sannan akwai mutashabihi duka wannan yana ishara kan faɗin Allah ta'ala huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukharu to wannan shine cewa Allah ya saukan maka da littafi cikinsa akwai ayoyi muhukamai kuma su ne asulul kitab ne ma'ana su ne umda an gane ta yadda ana mayar da mutashabihi zuwa gare su duk sanda aka samu mutashabihi a ƙur'ani to sai a mai sai zuwa ga muhukami shine tsarin ilimi to shi yasa aka ce hunna ummul kitab saboda su ne ginshiki a gane ba a barin muhukami a je a makale ga mutashabihi shi yasa ƙur'ani ya faɗa cewa hanya ce ta 'yan bid'a ba amma lazina zaigun fa yattabi'una ma tashabaha min ibtiga'al wabtiga a ta'wilihi to shine eh to dabi'a ce ta yan bid'a sai su zo su makale ga mutashabihi sai su hita batun mi muhukami tare da cewa ko muhukamin nan shine al'asu to ya za ka bar eh, tushe ka je ka makale gare shi ai kaga akwai matsala eh akwai matsala to shine yace kuma wala bada tafawutun inda kuma komai ya fito fili a karatu babu wani abu wanda adda sarƙaƙiya a ilimi to ai da ba a samu bambanci tsakanin malam wane da malam wane ba da malam wane bai yi wa- malam wane karatu ba da ɗalibi wane bai yi ɗalibi wane karatu ba sai zan duka darajar ɗaya ne duka mustawan ɗaya ne to amma sai aka ce akwai mutashabihi duk fasaha ka sai ka je gaban malami an koya ma dole to ta nan za ka san cewa wane ya fi ni ko wane ya fi ni an fifita wane a kaina to shi yasa wa fadlun da kuma falala ba ta bibi fi abin nan ba ta fito ba to da ba wanda ya fi wani falala tunda duka sanin mu ɗaya abin da ka sani na san shi abin da wancan ya sani kai ma ka sani ko ba haka ba to amma sai zan ba haka ba ne akwai abin da yake a ilimi dole sai ka je an koya ma wajen koyon ma sai ka ci wuya ko ba haka ba yanzu ba ka taɓa zuwa makaranta ba ya za ka yi ka gane tasirifi Hmm? ya za ka yi ko ka gane balaga da sauransu dole sai ka je makaranta ko ka je ma ba wai zama guda ba sai ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa ka yi ta zuwa ka nace ka nace ka nace can can sai ka ga kana ta ganewa kana ta fahimta to sai ce wal muhkamu shi muhkami alwaduhu shine wanda yake a fili ta fuskan ma'ana kuma asulin shine tushe ƙa'im wanda yake tsaye wa man bana al'amra duk wanda ya gina al'amarin iliminsa alaiha akan muhukami to salimu ya kubuta eh ba zai bata ba zaka duk yan bid'a da kake jin suna ta hayaniya sun karkace sun bata to sun bar muhukami ne sai suka koma suka makale ga mutashabihi eh to har ko shi dama yana daga cikin usulu na yan bid'a wato shine bibiyar shub- abin nan mutashabihai da barin muhukami a ilimi to sai fasulun fi asma'ihi wannan fasuli zai yi bayani akan sunayen alkur'ani an ce yana da wajen sunaye hamsin da biyar duka bala ya abace su a wannan fasuli duk da wasu na ganin a'a duka sauran ma sifatu ne sifofi ne sunayen ba su wuce hudu zuwa biyar ba wasu ba suka ce suna biyu ne kawai daga alkitabu sai alkur'an da abin da ba wannan ba sifa ne sifa ne na shi alkur'anin tuwa rabbuna ubangijin musammahu bil asma'i ya ambaci alkur'ani da sunaye daban-daban daban-daban wata ayin ya ambace shi da kaza wata ayin ya ambace shi da kaza tukhaliful asma'a wanda sunayen suna saba ma sunaye lishu'ara da mawaka al'udaba'u da suke saka ma waƙoƙinsu eh in suka faɗi kaza to sai ƙur'ani shi kuma ya faɗi kishiyarsa to haka aka sassaɓa musu jumlatahu jimillar ƙur'ani gaba ɗaya sammahu bil ƙur'ani to shi ya same suna da alƙur'ani eh saboda haka duka ayoyin gaba ɗaya da surorin to sunansa alkur'ani an gane makana ma sammahu bid diwani su kuma shu'ara'u eh, mawaƙa al'udaba'u su kuma a wurinsu suna da diwani idan suka yi ƙasidu da yawa kamar ƙasida goma ko ashirin ko talatin ko hamsin aka tara su wuri ɗaya sai a ce diwani shi yasa za a ce maka diwanu muri'i kaisin a gani diwanu antara diwanu mutanabbi diwanu kaza diwanu kaza diwanu kaza to in ka duba za ka ga kasidu ne daban-daban akwai kasida kaza akwai kasida kaza akwai kasida kaza akwai kasida kaza to shi ake kira diwani gaba ɗayan abin da aka tattara na baitocin mawaƙi ko kuma mawaƙa daban-daban to shi kuma alkur'ani sai aka kira shi da alkur'ani kaga ya kishiyanci diwani wa ba'dahu wani sashi daga ƙur'anin na aka kira shi bi suratin sura sai kaga akwai suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa haka surori daban-daban mahalla qasidatin shine mahallin qasida su kuma can ash-shu'ara'u abin da ya kai sura shi suke kira da kasida idan adibi ya rubuta waƙe ya rubuta baitoci sun ce mafi ƙaranci ya kai wato baiti bakwai daga baiti bakwai zuwa sama shi ake kira kasida an gane in ƙwaya ɗaya ce shi ake kira kasida yau amma baiti biyu ko uku ko hudu ko biyar ba a kiranta kasida sannan kuma ta zamo da rawiyi guda ɗaya in daliya ce zan tana karewa da dalu in hamza ce zan tana karewa da hamza in mimiya ce tana karewa da mimu an gane ya zan kowane baiti harafi kwaya ɗaya ne kake ta amfani da shi kake ta amfani da shi kake ta amfani da shi an gane kama alburra kaga mimiya ce kama alƙasidatu daliya ta alyusi kaga daliya ce kama aljimiya ta shehu abdullahi kaga jimin ne yake ta karewa da shi an gane to dole kasida ta zama da wannan sura din ta haura baiti daga bakwai sannan kuma ta zama da wannan sura din to ita ake kira kasida eh shi kuma qur'ani sai ya kira shi da ya kira surorinsa da sura suratu kaza suratu kaza suratu kaza duka wannan da a nuna maka qur'ani ba wake bane waƙe daban shi daban eh to shi yasa komai na alqur'ani ya saba mana su a shu'ara wanda in suna da hankali da tunani za su iya karo za su fahimci cewa wannan abin daga Allah yake daga Allah yake wa ayatin haka kuma qur'ani ya kira abin da bai kai sura ba aya a halla da ya saukar da shi mahalla baitin su kuma can mawaka suna da baiti a gane kamar misali wa rabbuna sammahu bil asma'i tukhalifu al asma'a li shu'ara'i to wannan ana kiransa baiti a gane eh na farkon gaban farko ana kiransa as-sadru eh wa rabbuna sammahu bil asma'i ana kiransa da sadrul baiti eh tukhalifu al asma' li shu'ara'i shi kuma ana kiransa da ajzul baiti to in ka hada su gaba ɗaya su ne matsayin baiti kamar yadda ka ce in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin aya hmm? to haka su ba kaga haka aka aka bambanta eh duk da akwai saɓani a wurin malamai wasu na ganin a'a kowane ɗango baiti ne wa rabbuna samahu bil asma'i baiti ne to khaliful asma'a lil shu'ara shi ma wasu suka ce baiti ne kaga kenan kowane ɗango biyu yana ɗauke da baiti guda biyu eh to amma dai wancan kauli na farko shine yafi shuhura a wurin malamai na adabi to shi ne inda humu a gunsu su mawakan da ya ambata walfasilatu sannan ƙur'ani yana da fasila fasila an gane muƙabala ko muƙabila ita take fuskantar take kishiyantakar ƙafiyatan ƙafiya inda humu a wurinsu yawwa su al'uda ba'u suna da kafiya shi ne abinda muka faɗa cewa ko ne baiti ko ya ƙare da harafi duk da akwai saɓani akan menene ita karanka ta kafiya ɗin a gane yawwa don wancan wasu suna kiransa da rawi a shi kuma ƙur'ani yana da wato kafiya abin nan fasila eh misali wadduha eh wallaili saja duha fasila kenan kaga harufan mi ɗaya ne sun yi kama da mi sun yi kama da juna ko haka wa shamsi iza talaha to fasila kenan fasila to su kuma a wurin mawaka wannan kafiya suke kiransa da shi to shine bambancin mu da su wa khamsatun lahu tali khamsina isman ƙur'ani yana da suna wato biyar wanda tali hamsina wanda suna bin bayan hamsin hamsin da biyar ke to shine suna na farko kitaban daga cikin sunayen alƙur'ani akwai alkitabu da ya zo a wurare daban-daban irin su alif lamim zalikal kitabu to daga na aka fahimci alkitabu suna ne na alkur'ani haka rahmatan daga cikin sunayensa akwai rahama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin daga rahama daga cikin sunayen alkur'ani akwai rahama mubinan daga cikin sunayensa akwai mubin hamim wal kitabil mubin a gani wal kitabi al mubin to ya daga cikin dalilan da wasu malamai suka ce duk waɗannan abubuwa sifofi ne tunda gashi an ce wal kitabi kuma aka ce al mubin to al al mubin din sifa ne na na al kitab din to kaga an batunsa da cewa suna ne wannan tasamuhi ne haka nurani wa anzalna ilaika nuran mubina nuran ko haske kalaman ko Allah ya kira alkur'ani da kalaman magana can wa in ahadun min almushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma kalamallahi kalaman lahi to kalaman la malamai suka ce ana nufin alkur'an shi ake nufi da kalaman la anan hikimatan haka ya kira shi da hikima hikimatun baliga ƙur'ani hikima ce mai balaga mai kai matuƙa ƙur'anan haka an kira shi da ƙur'ani innahu la ƙur'anun karimun eh shi ne mafi shaharar sunansa alkur'ani shi ya fi yawa a bakunan mutane aka hudan an kira shi da hudan larai ba fihi hudan ƙur'ani shi ne ma shari'a mahallin ismul fa'il ne sai aka kawo masdari madadin a ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hadin lilmuttaqina shine al'asul amma sai aka ce a hudan lilmuttaqin madadin mai shiryarwa ne ga masu tsoron Allah sai aka ce a shine ma shiryat aga fihi nau'un min albalaga shine shiryan gaba daya hmm yadda kamar kenan babu wani abu da za a samu shirya in ba ga ƙur'ani ba kuma in ka bi shi to lalle kai ne shiryayye kariman an kira shi da kariman can wacce aya innahu hula ƙur'anun karim mai girma mai daraja ke hadiyan ko shi ma an kira shi da hadiyan eh inna hazal qur'ana yahdi eh to wannan in an narko ismul fa'il daga tunda aka ce yahdi to kaga yana da siffar alhadi kenan eh shi qur'ani yana shiryarwa ko to sai aka yi amfani da alfi'ilul mudari eh to dole kaga akwai sifa akwai sifa to ita yake ishara zuwa gare ta furqanan tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdi kaga furqanan mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya haka ya kira shi da hablan wa atasimu bi hablillahi jami'an to ɗaya daga cikin fassarori aka ce ai bi kitabillahi hablillahi din na alquran hmm? littafin Allah shifa'an an kira shi da waraka wa shifa'un lima fi sudur naba'an an kira shi da annabi uku labari amma ya tasa'alun anin naba'il azim akwai saɓanin fassarori wasu malamai suka ce annaba'u ana nufin ƙur'ani wasu na cewa alkiyama wasu maganganu dai daban-daban to duk waɗannan abubuwa alhaƙiƙa za ka ga sifofi ne ba sunaye ba ne aziman haka daga cikin sunayensa akwai aziman ko kama ita dai wannan aya عن النبأ العظيم موعظة haka ya kira shi da wa'azi ƙurani wa'azi ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum maw'izatun ƙurani wa'azi ne haka mubarakan wa hadha zikrun mubarakun to haka hakiman ya kira shi da hakiman تلك آيات الكتاب الحكيم hikima kenan sai muhaiminan aka ya kira shi da muhaiminan mai ba da shaida ko mai ɗaukaka a kan kowane littafi wa muhaiminan alaihi haka sidikan ya kira shi da sidiku wallazi ja a bis sidiki a wata fassara aka ce dai annabi ake nufi da bisirik wata fassaran aka ce a'a tsabana haka ƙau aliyan haka an kira shi da aliyan ko wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim haka ƙaulan an kira shi da yawwa innahu la ƙaulun faslun wa ma huwa haka an kira shi da ruhan وكذلك أوهينا إليك روحا من أمرنا روحا أن كرا شي da ruhi rai kenan sirada an kira shi da sirat godabi ko wa anna hadha sirati mustaqima to haka to faslan haka an kira shi da eh to wannan shi ne haka haƙƙan an kira shi da haƙƙu eh walamma ja'ahumul haqqu to lokacin da qur'ani ya zo kenan sai suka ce ai bokanci ne bayanan an kira shi da bayani hadha bayanun linnas qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu arabiyan إنا أنزلناه قرآنا عربيا علما أن كلاشي ما ده علمي غبا ديا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الكتاب العلم هنا الكتاب سكتي معناس الكتاب وأحسن الحديث يا كلاشي ده ما في كاون زنتي Allahu nazzala ahsanal hadisi to kaga ahsana mafi kyan zance kenan wahayan ya kira shi da wahayi innama unzirukum bil wahayi ne muku gargadi da qur'ani basairan saboda wazani haza basairu linnasi wannan ababen lura ne ko kuma dalilai ne ga mutane hujjoji ne linnasi ga mutane tanzilan min rabbil alamina aw masaniya haka ya kira shi da masaniya kitabun mutashabihan masani to suka ce shi baya daga cikin su da alqur'ani wal urwatul wusqa yali munadiya haka al urwatul wusqa ko menene farko ayan farkonta wa man ya kafir bi tsaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa to suka ce al'urwatul wuska al'ur'an shi ake nufi yawwa to sai munadiyan an kira shi da munadiyan ko can faɗa alijanu inna sami'na munadiyan yunadi lil iman to an ce munadiyan din nan qur'ani suke nufi mun ji wani abu da yake mai kira yana kira zuwa ga imani shine qur'ani wasu kuma malamai suka ce suna nufin annabi fi mutashabihan haka an kira shi da mutashabihi Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan sai zaburan an kira shi da zaburu ba waccan zabur ta annabi Dawud ba walaƙari katabna fi zaburi ai fil ƙur'ani a cikin alƙur'ani sai bushura eh wa hudan wa rahama wa bushura lil muslimina to haka an kira shi summa azizan an kira shi da azizu wa innahu lakitabun aziz babu wayi kenan adalan an kira shi da adalan sirikan wa adala kenan wa zikiran an kira shi da zikiru inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun tazkiratan an kira shi da tazkiratan kalla innahu tazkira tazkira haka an kira shi da balagan aza balagul linnas aw nazira an kira shi da naziru bashiran wa nazira an kira shi da majidan bal huwa qur'anun majid amran an kira shi da amran eh zalika amrullahi anzalahu ilaikum qasasa an kira shi da qasasa labari nahnu naqussu alayka eh to kamata ya ce a hasan alqasas tunda haka ayin ta faɗa mm. tare da mudafin wa mudafin ilai to an ce ƙur'ani ake nufi bashiran wa nazira ma ajaba tare da ajaban ƙur'anan ajaba to ajaban nan ƙur'ani fi suhufin mukarrama to shi ne shi ma an ce ƙur'ani ne suhufin mukarrama ne fi suhufin mukarrama wa ba'daha marfu'atun mutahhara bayan ta sai marfu'atin to shi ma duk dai an ce qur'ani ake nufi to wannan su ne ya ambata duk da bai ambaci wasu ba akwai wasu da ya tsallake bai ambata ba to sai ya ba da uzuri ya ce fa'in uri da wajhu idan ana nufin fuska kowane suna wal ma'ani da ma'anonin da ya ƙunsa to yurja'u ana komawa lil itiƙani zuwa ga al'itiƙanu fi ulumil ƙor'an likulli ga dukkaninsu can ya ɗauko su to da haka in kana son ka san ma'anar kowace da fuskarta to sai ka je can ka koma za ka samu za ka zawo cikakken bayani nan za mu kwana in mun da sai mu tashi a sunaful ƙur'an shi ma ƙur'ani daki-daki ne sinfi-sinfi ne san guda bakwai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله